الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata bakwai ga watan juma da la'afira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace ma sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
kamar irin mai da ake sayarwa wanda yake kan zafatar ma yana halitta
wai hukuncin sayar da mai na shafawa wanda ke canza fatar mace baka ya maida ta fara ko abin da ya kama da haka sayar da irin wannan mai haramu ne kuma sayar da shi ya fi illa game da shafa shi saboda shi mai sayar da shi yana sunanta sunna ce mummuna a ban ƙasa za Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya faɗa wa man sanna sunnatan sayyi'atan فعليه وزرها ووزر من عمل بها maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sunanta sunna mummuna shi ya kirkira hanyar ko kuma shi ya bayyanar da ita ga jama'a suke bi maza Allah yake cewa na kan shi zunubin wannan hanya da ya kirkira kuma da laifin duka wanda ya bi shi har zuwa kiyama ba tare da an tauye wani abu daga cikin zunubansa don haka a takaice sai yadda wannan mai haramun ne kamar yadda shafa shi haramun ne domin yana daga cikin canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala wanda abu ne wanda shaidani ya yi alkawali cewa zai karkatar da wasu daga cikin 'ya'yan adam a lokacin da ubangiji ta'ala ya la'ance shi ya nisanta shi game da jin kansa kamar yadda ubangiji ta'ala yake kissanta mana a can cikin suratun nisa la'anahullah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يئدهم ويمنيهم وما يئدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها مهيصا الشاهد الشاي ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله لليني زم أمرتي وسباينك فلا يغيرن خلق الله ذا سجنز هلتر أبنجيز don haka wannan yana daga cikin canza halitta ta ubangiji subhanahu wata'ala ke baka ki ringa shafa mai wai da sunan cewa wai ki koma fara don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya la'anci mata waɗanda suke masu aske gira da waɗanda suke masu kankare tsakanin haƙuri don su yi shirya duka mazan Allah ya kirga su akan cewa suna cikin almugayyira to kalkalla masu canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala don haka dai a takaice baya halatta duk abinda ya haramta a shir'anci to sai yadda shi haramun ne na'am wai akwai wasu mutane wanda ba sa sa a cikin sallah sabon farko kamar masu binci kaya teloli da masu sai da nama masu tsakiya da caca ba sa mi ba sa sa a cikin sabon farko
ba sa tsayawa cikin sahun farko na sallah eh a'a kamar mutane a duba su a kula da su kuma karka sa a cikin sabon farko
to sahu na farko kana nihi na sallah ko na me?
eh
kamar ba a sa su cikin sahu na farko eh
da masu mi da mi da masu mi masu dunki teloli haka da telawa da masu sai da to nama na'am da masu tsakiya da masu tata
duk ba a sa su sahu na farko kana tambaya ko wani dalili akan haka ba mu san wani dalili ba wanda ya keɓance wasu mutane cewa ba za su tsaya ba sahu na farko na sallah shine ya ce ya ji an ce da telawa da
mahaukacai da nama da masu sayar da nama mahauta kenan da kuma masu shan giya da kuma tata da ba'yan caca babu wani dalili da ya ware wasu cewa ba a shigar da su sabu na farko an gane ko babu wani dalili akan haka da haka shi sahu na farko na wanda ya rigaye ne zuwa masallaci kuma sahu na farko ya fi sahu na biyu na biyu ya fi na uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa da a ce mutane sun san abin da ake samu na lada game da tsayawa a sahu na farko da kiran sallah a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a manzon Allah ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a kuma haka ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke tsayawa a sahu na farko da haka na wanda ya rigaye ne maganar cewa mai kaza baya tsayawa a cikin sahu na farko wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma in ka tsaya ma mutum kai nazari a hankalce shi tela da aka ce ba zai tsaya ba a sahu na farko menene illar shi menene laifinsa an gane ko shi da aka ce mai shan giya shin yanzu idan mutum ya sha giya ina ma maganar ina sallah a irin wannan lokaci da shi mai sayar da nama da kuma ɗan caca duka in ka tsaya kai nazari babu wata illa a wadda za ta hana cewa su tsaya a sabu da farko na'am
tambayar da nake wani lokaci kamar zan je ka a cikin game da gani sai a ce ba aikata su sun da sunayen su za a ba su gida amma ana ba da filanki gida amma baka ma san ko ina bane kuma za a warka cire ma cikin albashi da karshe kuma dai za a warka gidan wani tsawon lokaci za a za a kuɗa shekara biyar ne shekara goma ne shekara ashirin ne to ba sani ba ya halatta baka ga gidan ba amma dai an baka filanki gida kuma an gaya ma wace unguwa ce
to abinda nake so in sani gidan akwai shi a wannan lokaci ko babu shi babu shi to sai da abinda babu shi wannan haramun ne domin zala sallallahu alaihi salama ya faɗa wala tabi ma laysa indak manzo Allah ya ce kar ka san yadda abinda baka da mallakar shi duk abinda in kun kashe ciniki wanda ya saya zai ce ba ni ka kasa me ka mishi abun to wannan ba maganar ciniki wannan bai ya halatta kenan a nan in a ce ita banki ta gina gidaje ne ta gama to a nan tana iya tallatawa ga waɗanda suke da bukata gidan in ma ba zai wuce miliyan goma ta ce to ita miliyan goma sha biyar duk wanda yake so ya zo a bashi kile a cikin albashin shi za a ringa fitarwa wani kaso har a kai kenan lokacin da za a cire wannan kudade gaba daya to a irin wannan yana halatta an gane ku amma haka kawai a zo a ce maka ga gida na sayarwa amma kawai abu ne wanda yake waham babu shi a tabbaci a yi ciniki a ringa cirewa daga cikin albashinka wannan kwata-kwata baya halatta kuma nan karin bayani akwai kamar salo na wasu bankuna da su ba za su baka bashin kudi na cewa ka kamar misali idan kana son abu sai a ce ka je ka nemo kamar kana bukatar gida sai ka kawo gida gidan da kake so banki ita za ta yi ciniki ta sayi wannan gida a hannun mai shi in ta sayi wannan gida sai ta baka shi kai kuma sai ta ringa cirewa a cikin albashinka misali banki ta sayi wannan gida miliyan goma kai sai ta baka shi a sha biyar kai ka kawo gidan ita banki ta saya da ta saya sai ta baka shi a miliyan sha biyar kuma za ta ringa cirewa a cikin albashinka wannan ma kwata-kwata baya halarta haramu ne tamkar ta ramta baka miliyan goma ne kuma za ta za ka maido mata miliyan sha biyar misali inda a ce ita ce ta sayi gidajen ta kasa duk mai so ya zo kaza nake sayar da gidaje to wannan ciniki ne wanda yake ya halatta kaga ai ita bata tashi ba sayan gidan sai da kai da ka buƙaci gidan kuma kai ne ka je ka nemo gidan aka zo ita banki ta saya kenan tamkar ta ramta ma miliyan goma ne kenan kuma in zaka dawo da ita kenan zaka dawo mata da miliyan sha biyar wannan shi ma bai ya halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a yi shirikuna ma la ya khluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wanda bayani ya gabata akan ayar da ayoyin da ke bayanta har ma da hadisan da malam ya zo da su a ƙarƙashin baban wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin wato hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaya lokacin da aka saukar masa wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa an zir ashira ta kala akarabi ubangiji ta'ala ya ce masa ka galgadi danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai idan aka ce al'ashira wato shine kabila ta mutum kenan daga kaka na hudu duk abin da yiwu kasa wannan ana lissafa su kan cewa kabilar ka ne daga kaka na hudu kenan kuma duk wanda kuka hada kaka har na hudu da shi to wannan ka tabbata cewa dan uwanka ne danginka ne akwai zumunci tsakaninka da shi sadar da zumunta tsakaninka da shi wajibi ne to shine anan ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa wa anzir ashirataka al-aqrabin gargadi danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai a lokacin da wannan aya ta sauka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya fito ya tsaya a cikin jama'arsa manzo Allah sai yake kiransu yake cewa ya ma'asharar quraish yace ya ku jama'a ta quraishawa wanda kabila ta quraishawa dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi ne wanda yake ba Quraish don haka ya tara dukkan wanda ke kai dangane zuwa wannan kabila manzon Allah ya kiraye su yake cewa ya ma'ashar Quraish yace ya ku taron Qurayshawa ishtaru anfusakum manzon Allah yace ku yi kokari ku fanshi kawunan ku game da azabar Allah ku yi ƙoƙari tun kuna raye kenan ku yi belin kanku game da azabar Allah ta yaya mutum zai yi belin kansa tun yana raye shine tsara dokokin ubangiji subhanahu wata'ala duk mai son ya kwashe lafiya a gobe kiyama aljanna ta zamanto makomarsa to hanya ce ɗaya ɗaya shine tsara dokokin ubangiji subhanahu wata'ala ya yarda da Allah ya yarda da manzanninsa kuma ya bi dokokin Allah subhanahu wata'ala sau da kafa iya abinda Allah ya shar'anta na yi ka kwatanta bakin gwargwadon iko abinda Allah ya yi hani ka hannu to duk wanda ya kasance akan wannan hali to tamkar yayi belin kansa ne kiran ya fanshi kanshi game da azabar Allah shine manzo Allah yace da su ishtaru anfusakum ku fanshi kawunan ku game da azabar Allah sai yace la uguni ankum min Allah shay'a ku san da cewa ni fa bazan wadatar da ku komai wato game da azabar Allah kar ku yi tsammanin cewa ku dangina ne za ku ci wata alhurma a ranar kiyama an gane ko Allah ya faɗa a cikin suratul mu'minun fa iza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كارهون ubangiji ta'ala ke cewa idan an yi busa a cikin kaho domin tashin kiyama fala an saba bainahum yawma idhin bayi babu wata danganta tsakankanin su a wannan yini da za ta yi amfani maganar ni dan wane ne jikan wane dangin wane duka ma bata taso ba a yinin alkiyama kamar yadda za mu gani an gane ku a cikin hadisin sai ya ce wala ya ta sa'aluna kuma bayi junansu baya tambayar juna wannan kenan a wani lokaci domin yinin alkiyama hali-hali ne akwai halin da wato junansu baya tambayar juna kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wala ya sa'alu hamimun hamima to shine anan maza Allah ya ce musu la'uguni an ku min Allah shai'a ku san da cewa ba zan wadatar da ku komai game da azabar Allah wannan kenan kira a dunkule a jimulce dukkan wani bakure shi kenan yana karkashin wannan kira domin mashar suna ne na jama'a waɗanda suka taru akan wata sifa kenan kaga anan kiran suwa yake banta da su ya keɓanci ƙureshawa kenan tunda su ne farkon wanda Allah ya ce masa wa an dir ashira ta kal aqrabi ka galgadi danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai sannan sai ya ce ya abba ya abba subna abdul muttalib azan Allah ya ce ya kai abbas dan abdul muttalib al abbas ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wan mahaifinsa ne manzon Allah ya ce masa kai ma abbas ka yi ƙoƙari ka fanshi kanka game da azabar Allah la'ugu ne an kamin Allah shai'a manzo Allah ya ce ba zan wadatar da kai komai game da azabar Allah kaga anan fa duk kusacin al-Abbas wanda da al-Abbas da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su mahaifin su guda wato ƴaƴan Abdul Muttalib ne amma tare da haka manzon Allah ya kiraye al-Abbas ya ce masa ka fanshi kanka game da azabar Allah fa inni la uguni anka min Allah shay'a bazan wadatar da kai komai game da azabar Allah sannan sai ya ce ya safiyatu ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ke safiya wanda ita ma safiya amma ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar uwar mahaifinsa ce Abdullahi maza Allah ya ce ke ma ki fanshi kanki game da azabar Allah la uguni anki min Allah shay'a maza Allah ya ce ba zan wadatar da ke komai game da azabar Allah duk kusacin ki da ni to karki yi tsammanin cewa zaki ci wata alhurma a ranar kiyama sai ya ce wa ya faɗi matu binta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maza Allah ya ce ya ke Fatima diyata salini min mali ma shi iki maza Allah ya ce roƙanni duk abin da kike so na dukiya tawa zan iya baki duk abin da kike so tambayan ni la uguni anki min Allah shay'a in kiyama ta yi ba zan wadatar da ke komai game da azabar Allah to dan haka a takaice kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi yana nuna mana cewa kasancewar kusacinka da mutum da duk wata dangantarka da shi to wannan babu tsiyar da za ta kullama mutum a ranar kiyama abinda zai fitar da mutum a ranar kiyama shine imani da Allah subhanahu wata'ala da manzansa gaya a nan fadima ce diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jinin shi ce wanda yake faɗa cewa tankar wata tsoka ce daga cikin ita tsoka ce daga cikin tsokar jikina amma a nan manzan Allah ya nuna cewa a ranar kiyama ba zai wadatar da ita komai game da azabar Allah to don haka a nan kenan dole mutum ya yi ƙoƙari ya fanshi rayuwarsa tun lokacin yana raye kenan ya yi ƙoƙari ya yi belin kansa domin makomar shi ta yi kyau ita ce lahira da haka kasancewar ni dan wane ne shi kan wane ne wannan baya amfanar da bawa komai abun ubangiji subhanahu wata'ala wanda gaya ya ishe mu misali abu dalib amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne baban aliyu wanda ya yi iya gudunmuwar shi ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya aiko shi da wannan addini ya hana a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga yadda ya mutu akan kafirci makomar shi ita ce wuta ga Abu Lahab shi ma wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya saukar da sura surar da take la'antar shi da tsinuwa a kan shi har zuwa kiyama ga ta ana karantawa kuma kasancewar dan wuta ne me ya kai shi zuwa wannan hallaka rashin imani da Allah da manzansa duk dangantar shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bata amfana masa komai ba to don haka anan abinda muke so mu gane kasancewar dukkan al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake da haka anan duk matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk darajar da Allah ya masa a ranar kiyama bai kai matsayin da zai fitar da wani daga cikin azabar Allah wanda Allah ya yi nihin azabtar da shi duk wanda ya mutu akan kafirci wannan makomar shi ce babu wani ceton masu ceto baya amfanarsa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba za mu tashi babi na gaba ƙada da musannifu rahimahullahu ta'ala ba babu ƙaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu la haqq wa huwa al-'aliyyu al-kabir وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضآنا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت ثم يلقيها الآخر إلى من تحت حتى يلقيها على لسان الساهر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفا أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صيقوا وكروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu saba hatta iza fuzzi a an kulubihim ubangiji ta'ala ke cewa idan aka kai lokacin da aka yayi tsoro da firgici gabarin zukatansu suwa su ne mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wannan hadisi ke bayyana mana addamir ya udu ilal mala'ika lokacin da aka yayi tsoro da firgici gabarin zukatansu aka gusar da shi alu junansu sai ya faɗa ga juna domin tambaya ma za ƙala rabbuku wai ne ubangijinku ya faɗa menene ubangijinku ya faɗa ƙalu junansu sai ya ba junansu amsar cewa alhaƙa ubangijinmu ya faɗi faɗa wadda take ta gaskiya wa huwa aliyu shine ubangiji wanda yake mai matukar ɗaukaka alkabir wanda yake mai girma wanda babu wani abu sama da shi akan wannan aya malam yayi tarjamar wato wannan babi shine malam sai ya zo mana da hadisin da ke fassara mana ma'anar ita wannan aya shine ya ce wafis sahihi ya zo a cikin sahihul bukhari ko kuma a cikin hadisi ingantacce daga abu huraira allah ya kara masa yadda tare da cewa hadisin yana cikin sahihul bukhari abu huraira allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ke cewa idza qada allahu al-amra fi samai idan allah yayi hukunta wani al'amari a cikin sama ma'ana allah ya hukunta wani al'amari a cikin sama ma'ana abin da zai kasance a lokacin nan darabatil mala'ikatu bi ashini hatiha khud'anan li qawlihi wato mala'ikun Allah sai su ringa buga fukafukansu wato dan kaskanta kai ga fadar Allah subhanahu wata'ala sai su yi ta buga fufukensu dan kaskanta kai saboda girman fada ta ubangiji subhanahu wata'ala abinda ake nihi a nan idan Allah ya yi nihin zartar da wani al'amari wahayi idan Allah zai turo zuwa mala'ika jibrilu game da abinda zai kasance a wahayin da zai isar da shi ga annabawa da manzanni ko kuma wani al'amari da Allah ya hukunta lokacin da yake faɗa ma mala'iku game da abin da zai faru to a lokacin nan mala'iku sai su ringa buga fukensu saboda kaskanta kai wato ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ka annahu silsilatun ala safwan wato yanda mala'iku suke firgita su razana lokacin da suka ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala wato suna kasancewa tamkar mutumin da ya ji karan wata kaca ko kuma ka ce sarƙa wadda aka buga ta a kan fandus irin mutumin da ya ji karan wata sarƙa an buga a kan fandutsi yadda yake firgita ya razana to haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suke firgita su razana lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi shi da ya ce yamfuzuhun zalik wannan abin da Allah ya faɗa yakan zartu a cikinsu sai ya kai matukar ji kowa daga cikin mala'iku sai ya ji wanda kasancewar abu ne wanda yake mai firgitarwa mai tsoratarwa misali a buga wata sarƙa akan dutse wanda yake mulmulallen dutse shine ake kira safwan an gane ko in aka ce safwan shine ma'ana fan dutse kenan dutse kurman dutse wanda yake mulmulalle to tamkar a zo a ɗauki wata kaca ko kuma ka ce sarƙa ita ce silsila a buga ta akan dutse irin karin da zai ringa buga to haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala sukan firgita su razana irin yanda mutumin da ya ji wato karin sarka an buga ta akan fan dutse yanda yake razana haka mala'ikun Allah suke firgita amma a nan ba ana kamanta sauti na zancen Allah subhanahu wa ta'ala da karan sarka akan fan dutse ba shi bane ake kamantawa domin ubangiji ta'ala ya faɗa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kenan firgita da razana da tsorata da mala'iku suke yi daidai take da mutumin da ya shi kenan karan kaca an buga ta akan fan dutse shine ake kamantawa shine yace ka annahu silsilatun ala safwan ka ce karan wata sarƙa ce wadda aka buga ta akan fanduzi yanfuzuhum zalik wato wannan zance na ubangiji subhanahu wata'ala wato yakan zartu a cikin mala'iku ma'ana sai sun ji shi matukar su kenan gaba daya hatta idza fuzzi'a an qulubihim idan suka kai lokacin da aka yaye tsoro da firgici gabarin zukatansu wannan tsorata da suka yi da firgita da suka yi idan aka kai lokacin da aka yaye wannan tsoro aka kusar da shi suka dawo cikin hayyacinsu ƙalu sai junansu ya faɗa ga juna ma'ana a cikin mala'ikun kenan wasu sai su tambayi wasu su ce ma za ƙala rabbukum mai ubangijinku ya faɗa ma'ana wannan wahayi mai ubangijinku ya faɗa qalu sai su ba su amsar cewa alhaqqa ai qala alqawla alhaqqa ubangiji ta'ala ya faɗi faɗa wadda take ta gaskiya anan karka fahimci cewa a cikin maganganunsa wato akwai maganar da ba gaskiya ba a'a ubangiji subhanahu wata'ala shine alhaq matabbacin gaskiya duk abinda Allah yake faɗa kuma gaskiya ne kenan wannan kasancewar wani salo ne wanda yake na zance kenan a nan bayani ne kenan lilwake bayani ne game da abu wanda yake tabbatacce daman allah ba shi da wata faɗa face faɗa wadda take ta gaskiya to shine a lokacin nan sai ya ce wa huwal aliyu shine ubangiji wanda yake mai matukar ɗaukaka wanda kamar yadda bayani ya gabata ubangiji subhanahu wata'ala daukakarsa kashi uku ce akwai daukaka ta zati ubangiji ta'ala da zatin shi ya daukaka akan al'arshinsa kamar yadda yace ar-rahmanu 'ala al'arshi stawa da zatin shi yana kan al'arshinsa sannan daukaka ta biyu shine ulu sha'an daukaka ta lamari duk wata sifa ta kamala ta cika da batsewa to ubangiji subhanahu wata'ala shi ya cancance ta a cikin al'amarin Allah babu tawaya babu kaskanci babu sha da baya komai na ubangiji subhanahu wata'ala cikakke ne madaukaki ne sannan daukaka ta uku ita ce uluwul qahar daukaka ta rinjaye ubangiji ta'ala shi ke sama da kowa da komai da rinjaye abinda Allah yake so shi ke wakana duk abinda Allah bai yi nihi ba bayan da za a yi wakana don halittun da suke cikin saman bakwai da wanda suke cikin kasan bakwai gaba ɗayan mu ubangiji ta'ala shi yake seta mu shi yake tuka mu iyayen da yaso baka isa baka yi wani abu wanda Allah bai nufa baka yi duk abin da kake nihin yi in dai ba Allah bai nufa to bayan da za a yi al'amari ya kasance kenan ulul qahar to shine yace wa huwal aliyu shine ubangiji wanda yake madaukaki mai matukar daukaka alkabir wato wanda yake mai girma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin da Allah ya hukunta wannan al'amari yayi wahayi fa yasma'uha mustariqus sam shaydanu waɗanda suke masu satar wato sauraro game da maganganu na mala'iku sai su kashe kunne su ji menene Allah ya faɗa ma mala'iku junansu yake tambayar juna Sufyan ibn Uyayna sai yake ce marwayacin hadisin sai ya ce wa mustariqus sam'i haka za ba abubu fauka ba yace su masu satar maganganun maganganu na mala'iku yace haka suke yi junansu saman juna wasafahu sufiyanu bi kafihi sufiyanu ibnu uyayna sai ya siffanta da tafin hannunsa faharrafaha yama hannun shi haka wa baddada asabi'ahu ya watsa tsakanin yatsotsin shi kenan haka shedanu suke ɗaya kan ɗaya tun daga doron ƙasa har zuwa sama ta farko junan su yakan hau juna wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan har sai sun kai sama ta farko idan suka kai sama ta farko lokacin da Allah ya yi wahayi ga mala'iku junansu yana tambaye juna ma za ƙada rabbukun shi ne a nan maza Allah ya ce fayas ma'ul kalima shi shaidanin da yake ƙololuwa wanda yake na ƙarshen wato sai ya ji wannan maganganu da mala'iku suke faɗa tsakaninsu na cewa Allah ya hukunta al'amari kaza zai wakana a ban ƙasa. idan shi wannan shaidani na ƙololuwa ya saci wannan faɗa ta mala'iku ya ji familki ha ila man ta sai ya gaggawa sai ya jefa ma wanda yake na ƙasa da shi sai ya faɗa masa ai ga abin da mala'iku suka faɗa abu kaza ne zai wakana abin ƙasa sai ya gaggawa ya jefa ma na ƙasa da shi sun mayulki hal'akar ila man ta shi ma wanda aka jefa ma sai ya gaggawa ya jefa ma wanda yake na ƙasa da shi hatta yulkiyaha ala lisanin sahir aw ilkahin har ya kai daga cikin shaidanun wato wanda ya samu tsira da wannan kalima da ya ji sai ya je ya jefa ta akan harshen dan dabo ko kuma boka an gane ko ta gamu ta rabu akwai wanda boka ne kuma dan dabo ne galibi duk inda boka yake dan dabo ne kuma galibi duk inda dan dabo yake kuma boka ne mafi yawa amma sun gamu sun rabu in aka ce boka alkahin wanda yake ba da labari game da cewa nan gaba abu kaza zai wakana duk wanda yake ba da labarin abu wanda yake na gaibu cewa ai nan da zuwa lokaci kaza kaza za a yi kaza zai faru to wannan shine ake kira da kahin boka kenan wanda shi kuma boka galibi yana tare da shaidanu yana da aljani wanda yake kitsa masa irin waɗannan al'amura shi kuma wanda zai ba da labarin abin da ya wuce ce a aika zane aka yi wanda in an yi sata sai a zo shi a ce ya diba a ga wane ne ya sata shi kuma wani ana kiran shi al'arraf shi ma wani nau'i ne na bokanci shi ma dai bincike ne game da al'amari wanda yake na gaibu kamar misali mutumin da zai ba da labari game da abin da ya wuce shine ake kira arra amma in aka ce kahin boka wanda yake ba da labari game da abin da zai zo gaba shi kuma in aka ce asahir shi kuma wanda yake wani kulle-kulle domin cutar da bayan Allah wanda zai ma wani sihiri wanda wannan sihiri yakan iya taba lafiyar mutum yakan iya taba hankalin shi yakan raba tsakanin masoyi da masoyi kuma yakan wato haukatar da mutum ya kusan masa da hankali wani kwata-kwata kuma a kashe shi kamar yadda malamai suka arrafa sihiri suke cewa azaimun wa ruqan wa uqad tu'assiru fil qulubi wal abdan fatumrid wa taqtul wa tufarriqu bainal mar'i wa zawjihi ma'anar sihiri ke to shi ne anan ya ce hatta yulikiya ha ala lisanin sahir har sai an kai wani daga cikin shaidanin wanda ya tsira da wannan faɗa da ya sata magana ta mala'iku sai ya je ya jefa ta akan harshen ɗan dabo awil kahin ko kuma boka فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها maza Allah ya ce so da yawa wani lokaci shi shaidanin da ya saci wannan magana ta mala'iku kafin ya je ya jefa ta akan harshen boka ko ɗan dabo wato wata bai wani bakin wuta daga jikin tauraro sai ya riske shi ya ƙonar da shi kafin ya tsira da wannan magana da ya sata ya je ya jefa ta to akwai wani abu da yake cirowa daga jikin tauraro wani bakin wuta duk inda ya shiga sai ya bi shi sai ya kone shi kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul hijir illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai dai wanda ya saci magana ta mala'iku ubangiji ta'ala ya ce wani bakin wuta wanda yake mai haske zai bi shi duk inda yake ya kone shi ko kuma can da ya ce illa man khadifa la khatifa fa atba'ahu shihabun saqib shi ne ana manzo Allah ya ce fa rubbama adrakahu shihabu qabla an yulkiyaha su da yawa wani shaidanin kafin ya tsira da wannan kalima da ya sata daga gun mala'iku ya shefa ma boka ko dan dabo bakin wuta daga jikin tauraro zai cin masa ya konar da shi wa rubbama alqaha qabla an yudrika manzo Allah ya ce kuma su da yawa wani lokaci kafin bakin wutar ya tarar da shi ya konar da shi to tuntun ya je ya jefa ma boka ko dandabi kenan hali biyu ne wani lokaci ya tsira da abin da ya sata shi shaidanin wani lokaci kuma ya kasa tsira da ita sai ce fa ya ka zibu ma a hami ata kizba wanzan Allah ya ce tare da wannan gaskiya da ya sata wato zai gauraya ƙarya dari in ji wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ri'a nan ba ana nihin adadin ba ma'ana din mubalaga ne wani lokaci kar yadda zai kara kafin ya jefa wannan kalima ɗaya ta gaskiya a kunnen boka sai ya yi ƙarya ta fi ɗari wani lokaci kuma ƙasa da ɗari kenan sai ya gauraya da wannan gaskiya sai ya jefa masa ai kaza da kaza ne zai faru shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa yuqalu sai ka ji ana faɗa ma'ana jahilai waɗanda suke wawaye daga cikin mutane masu kai kawo wurin bokaye da 'yan dabo sai ka ji suna faɗa a laisa kalkala da na yau ma kaza wa kaza kaza wa kaza ai daman wane ya faɗa mana lokaci kaza ya ce kaza da kaza zai faru ai daman ya faɗi cewa kaza da kazan nan kaza ne za ka ji suna faɗa Maza Allah ya ce fa yusaddaqu bi tilkal kalimatin lati sumi'at minas sama' don haka za ka ji wani lokaci an gasgata boka wato a sababin wannan kalima wadda aka jiyo daga sama wadda shaidanu suka sato to don haka waɗannan kenan mutanen da ba sa auna al'amari ne yanzu kafin a ce boka ya yi gaskiya ɗaya ƙarya nawa ya yi ta wuce a lissafa ta wuce a lissafa wannan gaskiyar ɗaya faɗa ya faɗa sai ka ji shi kenan ana gasgata shi a hajjo abin da ya faɗa haka ne to shi ko kafin ya yi wannan gaskiya ɗaya ƙar yadda ya ta wuce a lissafa saboda duk shaidanin da ya sato wannan gaskiya guda to ba gaskiyar ita kaɗai bai ke jefa masa sai ya haɗa da ƙarya ta wuce a lissafa maza Allah ya ce ƙarya ɗari wani lokaci ta fi ɗari wani lokacin kuma ƙasa da haka shi ne anan malam sai ya zo da hadisi na biyu hadisin annawas ibn sam'an Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amr idan ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi nihin wato turo wani sako game da wani al'amari wanda zai wakana a ban ƙasa idan Allah yayi nihin turo da wani wahayi ta kallama bil wahayi ubangiji ta'ala sai ya yi zance game da saƙon da yake nihin aikowa allah sai ya faɗa ma jibrilu alaihi salam a nan me za mu iya fa'idanta shine sifanta allah subhanahu wa ta'ala da sifa ta zance zance sifa ne daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yana zance ba bebe ba ne kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin alkur'ani kamar yadda yake cewa a fatatuma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ash-shahid cha yasma'una kalam Allah suna jin zancen Allah kuma haka a can cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ke faɗa wa kallama Allah Musa taklima Allah ya ma annabi Musa zance zance kuma haka a cikin suratul araf walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu lokacin da annabi Musa ya zo ga alƙawalin da muka yi da shi wa kallamahu rabbuhu ubangijin shi ya masa zance kuma haka ya faɗa cikin suratul tauba wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الشاهد شاي حتى يسمع كلام الله har akai lokacin da zai ji zancen Allah kuma haka can ya faɗa cikin suratul fathi yuriduna an yubaddilu kalam Allah dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta zance sifa ta zance ko sifa ce ta kamala da wanda yake zance da wanda yake bebe wane ne yake sama da wani a cikinsu wanda yake zance shi yake da sifa ta kamala bebanci wannan sifa ce ta tawaya duk wata sifa ta aibi ta tawaya bata dace ba da ubangiji subhanahu wata'ala da haka ubangiji ta'ala yake Allah wadai ga waɗanda suka mai da maraki a matsayin allansu suna bauta masa su ne mutanen annabi musa alaihi salam kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul araf alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimin ubangiji ta'ala yace alam yarau annahu shin yanzu ba sa ganin cewa Allah nasu da suke bauta ma shi marakin la yukallimuhum baya musu zance in sun mai magana baya iya ba su amsa wala yahdihim sabila kuma baya iya nuna musu tafarki wanda yake na daidai kamar yadda a cikin suratu ƙwaha ubangiji ta'ala ya ce a fala ya rauna allah ya rajibu ilaihim ƙaula shin yanzu ba sa ganin cewa allan nasu da suke bauta ma in sun masa faɗa baya iya maida musu amsa to don haka a nan mazan allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar ma ubangijinsa sifa ta zance zance wanda ya dace da girmansa allah yana magana yana zance a lokacin da ya so kuma da abin da ya so shi ne ya ce ta kallama bil wahayi ubangiji ta'ala sai ya yi zance game da saƙon da yake nihin aikowa a lokacin nan aka zati samawa tumin hurajifa sammai gaba ɗayansu sai su haɗu wato suna girgiza suna raurawa saboda girman tsoron saboda jin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala saboda girman zance na ubangiji subhanahu wata'ala idan Allah ya yi magana sammai bakwai gaba ɗayansu kowace girgiza take tana raurawa auƙala ra'adatun shadidatun ma'ana wata makirkata wadda take mai tsanani wato sai ta riki sammai bakwai ma'ana sai sai ta girgiza khaufa min Allah azza wa jalla don jin tsoron ubangiji mai girma da ɗaukaka fa iza sami'a zalika ahlus samawat mala'ikun da suke cikin sammai gaba ɗaya idan sun ji wannan zance na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sammai sun fara girgiza suna raurawa sa'iku gaba ɗayansu mala'ikun Allah sai su faɗi suna sume kowanne sai ya faɗi yana sume lafazin sa'iku an ciro shi ne daga asa'ab shine suma kuma yana ɗaukan ma'anar mutuwa amma me ake nihi da shi a nan wato shi ne suma shi ne ya ce sa'iku gaba ɗayansu sai su faɗi wato suna sume kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa wa karra musa sa'ika annabi musa sai ya faɗi yana sumanni wa karru lillahi sujada bayan sun falkwado daga wannan suma sun dawo hayyacinsu wa kharru lillahi sujjada sai su fadi suna masu sujjada ga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala manzo Allah yace fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibril daga cikin mala'ikun gaba ɗaya farkon wanda ke ɗago kansa shine jibrilu alaihi salam bayan sun suma gaba ɗaya lokacin da za su dawo cikin hayyacinsu farkon wanda yake ɗago kai shine mala'ika jibril fayukallimuhu Allahu min wahayihi bima arad a lokacin nan ubangiji ta'ala sai yayi masa zance game da saƙon da yake nihin turowa ga annabawansa da manzanni sai ya faɗa ma jibrilu alaihi salam ko kuma al'amarin da ubangiji ta'ala yake nihin kasantarwa a ban ƙasa sai ya faɗa ma jibril thumma yamurru jibrilu alal mala'ika daga waccan sama ta bakwai jibrilu alaihi salam sai ya sauko idan ya wuce da wasu mala'iku kullama marrabi sama'in a duk lokacin da ya wuce da wata sama daga cikin sammai bakwai sa'alahu mala'ikatuha mala'ikun wannan sama sai su tambaye shi su ce masa ma za ƙada rabbuna ya jibri ya jibri mai ubangijinmu ya faɗa mai ubangijinmu ya faɗa mala'ikun sama ta bakwai a farko haka za su tambayi jibrilu alaihi salam idan ya faɗa musu kuma lokacin da zai sauko in ya sauko sama ta shida mala'ikun sama ta shida sai su tambaye shi mai ubangijinmu ya faɗa har a zo wannan mala'ikun da suke sama ta farko faya kudu sai ya ce ƙalal haƙa ubangiji na ya faɗi faɗa wadda take ta gaskiya wa huwa al-aliyul kabir ubangiji ne wanda yake madaukaki wanda yake mai girma fa yaquluna kulluhum misla ma qala jibril gaba ɗayan su mala'ikun sai su faɗi kwatancin abin da jibrilu ya faɗa menene jibrilu ya faɗa qala al-haqqa wa huwa al-aliyul kabir su ma sai su ce qalu al-haqqa wa huwa al-aliyul kabir maza Allah ya ce fayantahi jibrilu bil wahayi ila haitsu amarahu Allah azza wa jal jibrilu alaihi salam sai ya tukake da wannan wahayi zuwa inda Allah ya umarce shi mai girma da daukaka annabin da aka ce ya kai ma wannan sako ko wannan manzo da aka ce ya kai ma wannan sako a takaice waɗannan hadisai malin ya zo da su domin fassara mana ma'anar ita wannan aya kuma wannan aya munasabarta da wannan babi na tauhidi ko kuma ce wannan littafi na tauhidi wannan aya tana daga cikin dalilan da ke nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala cewa ubangiji ta'ala babu wani wanda ya cancanta ya zamanto abokin tarayya ga Allah a cikin abin da yake haƙƙinsa. domin mala'iku dai su ne mafi kusacin halittu da Allah subhanahu wa ta'ala in banda wasu ɗaiɗaiku daga cikin ‘ya'yan adam irin annabawa da manzanni a cikin halittun Allah gaba ɗaya babu wata halitta wadda ta fi kusa da Allah sama da mala'iku amma ga yadda mala'iku suke firgita su razana su faɗi suna sumi idan sun ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala me yasa saboda sun fi mu sanin girman Allah subhanahu wata'ala kuma ga yanda sammai bakwai idan Allah ya yi zance dukkan kowace sama da ka sani daga cikin sammai bakwai gaba ɗaya kowace sai ta yi girgiza ta raura don jin tsoron zancen Allah don jin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala to yanzu ubangijin da yake da irin wannan girma da wannan ɗaukaka a ce yana da wani abokin tarayya a cikin abin da yake haƙƙinsa don haka wannan aya tana nuna girman ubangiji subhanahu wata'ala cewa shi kadai ya cancanta abauta masa duk wani wanda ake sarrafa masa ibada a sama ko a ƙasa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala to bai cancanta ba abauta masa saboda kaskantacce ne ubangiji ta'ala shine mawadaci shine madaukaki shi ke sama da kowa da komai da rijaye shine mahalicin kowa da komai shine mamallakin kowa da komai don haka shi kadai ya cancanta a bauta masa babu wani wanda ya cancanta ya zamanto abokin tarayya ga Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada yanda a wannan aya kuma za mu gane cewa wato ko kuma mu ce a wannan aya da wannan hadisi da malayin kamana za mu gane cewa su mala'iku kasancewarsu wato suna da kasancewar su mala'iku wato suna da ba ganganci ba rai ba ne ba haka tsantsa kamar yadda wasu suke faɗa ba tare da gangan jiki ba mala'iku suna da gangan jiki amma da mi Allah ya halicci mala'iku ya halicce su ne da haske kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana hadisi yana cikin sahihu muslim domin anan me yake cewa khaba'atil mala'ikatu a lokacin da mala'iku suka ji zancen Allah subhanahu wata'ala darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha mala'iku za su ringa buga fuffuken su khudana li qawlihi dan kaskanta kai ga fadar Allah subhanahu wata'ala kaga kasancewar a nan manzon Allah ya siffanta mala'iku cewa suna da fuka-fukai kaga wanda yake da fuffuke ko yana da gangan jiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga Jibrilu ya baje fuka-fukansa 600 a kogon a wannan a lokacin da ya zo masa da wahayi na farko a nan kogon Hira sannan kuma ya ganshi akan sifar yadda Allah ya halice shi ya baje fuka-fukai 600 daren da aka tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saman bakwai manzan Allah ya ce dufu fuke ɗaya daga cikin fukafukan jibrilu ya kai fadin ya tushe mahudar rana da mafadarta fuke ɗaya daga cikin fukafukai ɗari shida zai iya rufe duniyar nan gaba ɗayanta gabacinta da yammacinta gaba ɗaya wannan yana nuna mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala wato gangan jiki ne kuma sannan wannan yana tabbatar mana cewa mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suna da zuciya suna da zukata kamar yadda muke da zukata saboda me yasa caya hatta iza fuzzi'a an qulubihim lokacin da aka yayi tsoro wato daga firgide wannan gabarin zukatansu kuma wannan yana tabbatar mana mala'ikun Allah suna da hankali suna fahimtar abin da ake faɗa musu saboda shi hankali daman mahallin shi ita ce zuciya ba a cikin kwakwalluwa ba yake a cikin zuciya yake kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur shine anan wato malam sai yake cewa fihi masail akwai mas'aloli a ƙarƙashin wannan babi al'ula tafsirul aya mas'ala ta farko shine fassara ita wannan aya kenan hatta fuzzi'a an qulubihim hatta idza fuzzi'a an qulubihim shine yake cewa har aka kai lokacin idan aka kai lokacin da aka yayi tsoro gabarin zukatansu su mala'iku qalu ma za qala rabbukum sai junansu ya faɗa ga juna mai ubangijinku ya faɗa ƙalu na haƙa sai su ce ubangijinmu ya faɗa faɗa ta gaskiya wa huwa aliyul kabir ubangiji ne wanda yake maɗaukaki wanda yake mai girma shine malam yace tafsirul aya ma'ana fassarar ita wannan aya da ta gabata asaniya mas'ala ta biyu malam yace ma fi haminal hujja ala ibdal shirki a cikin wannan aya akwai hujja wadda take ruguza shirka gaba daya an gane ko yanda a nan kasancewar ga yanda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala halinsu da yanayinsu yake kasancewa lokacin da suka ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala ga yanda sammai bakwai suke girgiza su raurawa a lokacin da suka ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala to ubangijin da yake da wannan girma da wannan ɗaukaka a ce yana da abokin tarayya a cikin abin da yake haƙƙinsa sai ce kususan manta allaka ala salihina malam yace balantana ma waɗanda suka rataye zukatansu da wasu salihan bayi cewa wai su ne za su cece su a ranar kiyama suna bauta musu sai yace wahiyar ayatul lati qila malam yace wannan aya ita ce ayar da malamai suke faɗa inna ha ta faɓaɓu roƙa shajarati shirki min alƙalb ita ce ayar da ta tumbuke jijiyoyin itaciyar shirka tun daga asalinta gaba ɗaya ta tumbuke itaciyar shirka ma'ana gaba ɗayanta har jijiyarta wanda in ka koma farkon ayar ne Allah yake faɗa ulidu allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi ma min shirkin wama lahu minhu min zahir sai ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la hatta idza fuz'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir to ita wannan aya ita ce malamai suke cewa ita ta tumbuke ma'ana ta musge ita ce shirka gaba ɗayan ta har jijiyoyin ta watsar da ita tun daga yadda dai mala'iku duk kusacinsu da ubangiji su bahana wa ta'ala da girman mala'iku da yadda halitta ce mai karfi daga cikin halittun allah su bahana wa ta'ala yadda suke razana su firgita idan suka ji zancen allah su bahana wa ta'ala gaba ɗaya sai sun fadi suna soye kuma ga yadda sammai suna daga cikin manyan halittu na ubangiji su bahana wa ta'ala kamar yadda yake faɗa da kalkus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin na aksarar nasi la ya damu amma ga yanda sama sammai bakwai in sun ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala suke girgiza suke raurawa to ina ga wanda shi nema wai zai sassaka Allah nashi katako ne wani icce ne fa zai nema ya sassaka wai sai ya aje cewa Allah shi ne ya ringa bauta masa kamar yadda a jahiliya dan tsabar wauta zaka gafa a cikin larabawa mutum ya mulmula dabino wa wannan dabinin sai ya mulmula shi shine Allah shi sai ya ringa bauta masa ko kuma in ya samu wani dutse wanda yake mai kyau sai ya kawo ya aje ya ringa masa sujada cewa shine Allah shi kuma ran da ya samu wanda ya fi shi kyau hannu sai ya watsar da shi hannu sai ya dauko wani kamar yadda yake cikin tarihin jahiliya kafin zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da farkon musulunci yanda aka samu waɗanda suke masu bauta ma gumaka as-salisa mas'ala ta uku sai yace tafsiru qawlihi bayani game da fadar Allah subhanahu wata'ala qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir a lokacin da mala'iku junansu ya tambayi juna me ubangijinmu ya faɗa sai su ce ubangijinmu ya faɗi gaskiya shine madaukaki kuma shine mai girma matsala ta hudu sababu su'alihim an zalika sababin tambayar su game da cewa mai ubangijinmu ya faɗa menene sababi wannan razana da suka yi da suka faɗi suna some da sababin jin zancen Allah subhanahu wata'ala kenan in sun dawo cikin hayyacinsu sai su ringa tambayar junansu wai menene ubangijinmu ya faɗa a lokacin nan junansu sai ya ba junansu labari kenan jibrilu sai ya faɗa musu cewa ga abin da ubangiji ta'ala ya faɗa alkhamisa mas'ala ta biyar anna jibrila yujibuhum ba'da zalika bi qawli kenan jibrilu alaihi salam shine zai ba su amsa bayan sun yi tambaya kenan bi qawlihi game da fadarsa qala kaza wa kaza ubangijinmu ya faɗi kaza ya ce kaza ya ce kaza abu kaza ne Allah yake nihin kasantarwa a lokacin da shi yake ba su labari domin shi ne amintacce game da wahayi asadisa mas'ala ta shida zikiro anna awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu labarin cewa farkon wanda ke dago kansa daga cikin mala'iku gaba daya bayan suman da suka yi jibrilu alaihi salam shine farkon wanda yake dago kai ya dawo cikin hayyacinsa wannan yana nuna wani matsayi ne na jibrilu alaihi salam a cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala as-sabi'a mas'ala ta bakwai annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'alunahu cewa jibrilu alaihi salam shike ba dukkan mala'ikun da suke cikin sammai bakwai labari domin shi suke tambaya idan ya wuce da wannan wahayi zuwa mala'ikun da suke sama ta bakwai za su tambaye shi idan ya sauko sama ta shida mala'ikun sama ta shida su tambaye shi ya ba su amsa har sai ya zo ga mala'ikun da suke sama ta farko su ma su tambaye shi ya ba su amsa shi ne nan ya ce annahu ya ƙulu li ahalis samawati kulli jibrilu alaihi salam shine yake ba dukkan mala'ikun da suke cikin sammai bakwai labarin abinda Allah yake nihin kasantarwa a ban ƙasa li annahum yas'alunahu domin shine suke tambaya shi Jibril alaihi salam mas'ala ta takwas anna ghashiya ya ummu ahlas samawati kullahum wannan suma tana hada ma'abuta sammai bakwai gaba ɗaya dukkan mala'ikun da suke cikin sammai bakwai gaba ɗaya su suke faduwa suna suma saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala at-tasi'a mas'ala ta tara irtijafu samawati li kalamillahi raurawa ta sammai bakwai saboda jin zancen Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayansu waɗannan sammai bakwai suka raurawa su girgiza saboda jin zancen Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan yana nuna mana girman faɗa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala al'ashira walillahi masalul ala yanzu ka ɗauka a cikin bayan Allah ma akwai wanda kamar misali in aka ce shine shugaba akan wani abu in yayi magana sai ka ji mutum yana karkarwa magana kawai zai to ina ga kasancewar ubangiji wanda yake mahalicin kowa da komai wanda wani dan uwa yana ba mu labari a nan yake lokacin yana soja aka yi dace suka yi jirgi ɗaya da tsohon shugaba kunce a cikin jirgi da ya wuce da ya dafa wannan kinshi ya mushi magana shayi take yanki sai da ya saki wutsari dafa shi ne kaɗai ya yi magana saboda tsabar tsoro to kaga ina ga mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala wanda ga jin zancen Allah subhanahu wa ta'ala ne ba yake kai su gaba daya duk mala'ikun da suke cikin sammai bakwai sai sun faɗi sun suma wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa babu wani wanda yake da haƙƙi a cikin ibada in ban da shi al'ashira mas'ala ta goma anna jibrila huwa allazi yantahi bil wahyi ila haisu amarahu Allah wato lalle jibrilu alaihi salam wato shine yake kai wahayi zuwa inda Allah ya yi umarni ma'ana ga annabin da Allah yake nihin ma wahayi ko manzon da Allah yake nihin yin ma wahayi ma wahayi jibrilu alaihi salam shine amintaccen Allah subhanahu wata'ala game da isar da wahayi ga mala'iku shi Allah ya zaba akan wannan matsayi Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas mas'ala ta 11 zikrus tiraki shayatin wato labari game da yanda shaydanu suke satar maganganu na mala'iku yanda junansu yakan hau juna kenan sai sun kai sama ta farko sannan su saci abinda mala'ikun Allah suke faɗa na wahayin da Allah ya yi musu shine a mas'ala ta sha biyu yace sifatu rukubi ba abihim ba ba sifar yanda junansu yake hawa juna kamar yanda shi Sufyan wato ya karkata tafin hannun shi haka ya ware tsakanin yatsotsin shi kenan ɗaya kan ɗaya haka suke hawa har sai sun kai sama ta farko asalisata ashara mas'ala ta sha uku irsalu sho wato aika musu wani bakin wuta wanda yake curowa daga jikin tauraro domin ya hallakar da shi shaidanin da ya saci wannan fada kar ya je ya jefa ma boka an gane ku shine wannan mashi da ake gani ya wuce a cikin sama wani lokaci sai kaga mashi ya wuce wanda akwai hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbansa in kun ga irin wannan me kuke fada suka ce mu abinda muke fada cewa an haifi wani mai daraja ko kuma wani mai daraja ya mutu maza Allah ya ce a ya ce kun ji wannan mashi da kuke gani shaidani ne idan ya saci magana ta mala'iku wani abu yakan ciro daga jikin tauraro ya bi shi so da yawa wani lokaci wannan bakin wuta yakan kona shi wani lokaci kuma ya tsira da wannan fada ya jefa ta a kunnen boka ko dan dabo mas'ala ta sha hudu annahu taratan yudrikuhu shahabu qabla an yulqiyaha wani lokaci wannan bakin wuta da ke cirowa daga jikin tauraro yakan tarar da wannan shaidani ya kone shi kafin ya jefa a kunnen boka ko dan dabo wa taratan yulqiyaha yulqiha wa taratan yulqiha fi udhni waliyihi min al-insi qabla an yudrikahu wani lokaci kenan yakan jefa wannan fada a kunnen masoyinsa daga cikin 'ya'yan adam kenan shine boka ko dan dabo kabla an yudrika hu kafin wannan bakin wuta ya tarar da shi ya kone shi matsala ta sha biyar kaunul kahini ya suluku ba abala ahyan malam ya ce kasancewar boka wani lokaci yakan yi gaskiya to in har ma ya yi gaskiya wannan gaskiya da ya yi waccan magana ce wadda shaidani ya sato daga gun mala'iku ya zo ya jefa masa an gane ko in ma an ji cewa dan diba ya yi gaskiya boka to wannan magana ce da shaidanu suka sato suka jefa masa a sababinta ne yin gaskiya matsala ta sha shida sai ya ce kaunuhu ya kazibu ma'aha mi'ata kizba kasancewar shi shaidanin kafin ya jefa masa wannan gaskiya sai ya gauraya ta da ƙarya ta fi a lissafa sama da ɗari ko ƙasa da ɗari wani lokaci matsala ta sha bakwai annahu lam yusaddaq kadhibuhu illa bi tilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama' malam ya ce ba a gasgata ƙarya ta boka sai a sababin wannan kalima da aka juyo daga sama a sababin da aka gasgata shi kenan wanda kuma masu gasgata shi kamar yadda muka yi bayani sai waɗanda suke wawaye wanda kafin ya yi wannan gaskiya ɗaya ƙarya nawa ya yi shi kuma mumini iyayen da Allah ya tsara mu komai aunawa kake kaga menene barnar shi kuma da menene gyaran shi to shi bangaren abin da ya shafi barna shi ake rinjayarwa a bangaren gyara in dai kaga abu akwai maslaha a cikin shi kuma akwai barna to anan sai ka bar wannan abu saboda barnar da take cikin shi dar'ul mafsada muqaddamun ala jalabil maslaha kamar yadda ubangiji ta'ala da yace yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima suna maka tambaya game da giya da caca ubangiji ta'ala ya ce ka faɗa musu cewa akwai ɗaukar zini mai girma game da giya da caca kuma akwai amfani amma laifin da ake ɗauka game da giya da caca to ya fi amfanin da ake samu yawa wannan kafin allah ya haramta giya kaga a nan kasancewar akwai ɓanna kuma akwai gyara to abu duk in ya kasance akwai ɓarna akwai gyara to wannan abin da ya kamata ka watsar da wannan abu saboda ɓarnar da take cikin shi kenan anan ko da kasancewar an samu yana gaskiya wani lokaci to kafin wannan gaskiya ƙaryar da ya ta wuce a lissafa shi ne malam ya ce annahu shi boka lam yusaddaq ba a gasgata kazibuhu ƙaryar shi illa bi tilkal kalimatin lati sumi'at min sama face sai a sababin kalimar da aka jiwo aka sato aka faɗa masa daga sama mas'ala ta 18 qabulun nufusi lil babil karɓar wasu zukata ga ƙarya wasu zukata kawai daga sun ji an faɗa abu shi kenan ba sa tsayawa su auna kaifa ya ta'allaku na bi wahidatin ya ce yaya suke ratayuwa da gaskiya ɗaya wala ya atabiru na bimi'a ba sa lura da ƙarya ɗari gaskiya ɗaya kawai don an samu mutane sai su ratayu da ita su manta da wannan ƙarya kusan ɗari da yi matsala ta sha tara kaunuhum ya talaka ba'abuhum min ba'abin tilkal kalima kasancewar su shaidanu junansu yakan karɓi wannan kalima game da juna wa ya hafa zuna ha sai su kiyaye ta su haddace wa ya stadilu na biha sai su ringa kafa hujja da ita an gane ko kuma kasancewar su mutanen da suke gasgata boka junansu zai ringa karbar wannan kalima daga juna sai su kiyaye ta suna kafa hujja ai wani lokaci kaza ya faɗa shi ma wannan ya faɗa ma wani wani shi ma ya faɗa ma wani haka za su ringa rawaitowa sai kaga al'amarin shi ya watsa a cikin jama'a al-ishirun mas'ala ta ashirin shine malam yace isbatu sifati khilafan lil ash'ariyya al-mu'attila tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wato sifofi waɗanda suke na kamala waɗanda suka dace da shi saɓani ga ash'ariya al-mu'abdila kamar yadda muka yi bayani kenan tabbatar ma Allah sifa ta zance tare da cewa su jahamiya da asha'ira sun kore ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa suka ce zance na Allah wato wai alkalamun nafsi ne zance ne wanda yake na zuci ba zance bane ba haka shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana zance a lokacin da ya so kuma game da abin da yake so zance wanda ya dace da girmansa mas'ala ta 21 at-tasrihu bi anna tilka ar-rajfa wal ghashiya khawfan min Allah azza wa jalla malam yace bayani a fili game da cewa wannan raurawa da sammai bakwai suke yi da suman da mala'iku suke yi suna yin shi ne saboda jin tsoron Allah subhanahu wata'ala matsala ta karshe ta 22 annahum yakhiruna lillahi sujjada su mala'iku bayan sun falfado daga wannan suma sun dawo hayyacinsu to sukan faɗi suna masu sujjada ga ubangijinsu sannan sai su ringa tambayar juna cewa mai ubangijinmu ya faɗa na insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك